أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah yau Allah ya kawo mu 22 ga jumada al'ula shekara 1438 bayan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ranar da ke daidai da 19 ga watan februari shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda kuka sani karanta hadith na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da shi kamar yadda magabata suka fassara shi ne zaman lafiya ga musulmi kuma Allah da rahmashi wato ya fitan muna da malamai wanda suka fahimci addini kamar yadda ya umarni falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun Allah ya umarnin cewa me yasa ba za a samu wata jama'a daga cikin kowace kungiya su zauna ko ko su fita su fahimci addini domin su dawo su yi wa mutanen su gargadi to Allah cikin mutanen da Allah ya ba muwafaka ya fahimci wannan addini Imam Malik bin Anas shi wannan bawan Allah wato falala ta tattaru da shi wanda yake da wuya ka samu malami sun tattaru a gare shi na farko dai Allah ya fitar da shi a zamani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan zamani النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عمران بن حسان وندي رويته حديث يقول لا أدري أذكر بعده قرنين أو أو ثلاث بيسين يا منشي كو قرني بيوني أكتي بايم النبي كو أكو تو مالك يا فتو قرني نبي بايم مزو الله صلى الله عليه وسلم سنن فللا تبيو شيني كما مزو الله صلى الله عليه وسلم يا تركك غرم مدينه yace almadina kalkir tanfi khabathaha wa yansa tayyibaha garin madina wato kaman zuga zugi ne wutar da ke wato tsabtace karfe kuma mai kyawun ta ya kara kyau to haka garin madina yake bai yarda da datti da barna da bid'a su tsaya wannan gari to kuma wannan malamin a nan aka haife shi garin madina a nan ya yi karatu a nan ya karantar kuma a nan allah ya ɗauki ran shi sannan kuma akwai bisharar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na bayyanan wani malami a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yushaku yushaku an yadriba an-nas asbad al-ibil mutane sun kusa su dinga tafiya wato suna dukan hantan abin nan raƙumai wato suna tafiya kinaya ce na tafiya suna neman ilimi ba za su samu malami mai ilimi kamar malamin ahalin madina ba to muna roƙon Allah ya ba mu muwafaka na fahimtar wannan ilimi na mutanen madina da aka tattara a wannan littafi mota ta imam malik bin anas kuma ya ba mu ikon aiki da ita hadisi na 150 mun mance mun tsallake shi wancan sati تو ده قريدة همسون شيخ وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري وأن أبو صع ابن أبي صعصع يا رويتو سعيد بن مصير... سعيد الخدري قال قال له شي سعيد الخدري شي ne yace mishi inni inni araka tuhibbul ghanam wal badiya سعيد بن المسيب سعيد بن الخدري شي ya gaya wa ibn sa'sa cewa naga kai kana son awaki wal badiya da kuma zama cikin daji fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika to lokacin da ka kasance cikin wannan awakinka ko cikin daji fa'azzanta bi salati sai kai kiran sallah farfa a sautaka tun kai kiran sallah ka ɗaga sautinka bin nida'i da kira فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة دومين با وني أبو وند زيجي إيا كر صوت ميكرا صلى شن الجنيني كو متني كو وني أبو sai wannan abun ya yi wa wannan mai kiran sallah shaida ranar tashin kiyama cewa wannan ya kiran sallah saboda haka ka ɗaukaka sautinta ko da yake ba wanda zai zo maka قال أبو سعيد شي أبو سعيد الخدري ميتي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رفع وانا حديث يتدق منذ الله صلى الله عليه وسلم لا نجيشي وانا يانونا كومتنا cikin daji ya kiran sallah duk wanda ya ji wannan kira zai an sami shi sannan kuma da ya ce tuhibbul ghanam wal badiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akwai wani zamani zai zo dan yawan fitina ba abin da yafi alheri na dukiyar dan adam kamar wayannan awaki mutum ya je can sama shafa aljabal can saman duwatsu yana kiwo firaran bidinihi min alfitan yana gudu da addinin shi daga fitina wato yawancin fitina cikin gari take to amma yanzu subhanallah abubuwa sun juye fitinar gari ta ishi mutane kuma in sun shiga daji wata fitina ta taso yanzu ka kwashi 'yan awakinka ko 'yan shanunka ka shiga daji ya za ka kare da mutane fitina allah tsare mu allah kawo muna istiqlal a ƙasanmu to yanzu muna babu باب النداء في السفر وعلى غير ودوع بابي نكرا صلى ألوكة تند أكي تفيا كما باتار دين الولا با حديثي نتريد حمسن دشدا حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح عبد الله بن عمر أكر ويتو نافع ويتو لغريشي وتراني كرا صلى في ليلة أتكون وتدري كوني دري ذات برد وريه daren da ke akwai sanyi da kuma iska faqal a cikin kiran sallan shi yace ala sallu fi rihal ala mutane wato ku salla a mazaunin ku thumma qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru almu'azzina idha kanat laylatun baridatun zata matrin yaqul ala sallu fi rihal wato sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru yakan umur yakan yi umurni ga mai kiran sallah in ya kasance dare ne mai sanyi kuma za tu matsar ana ruwan sama sai ce ala sallu fi rihal ya ku jama'a ku yi sallan ku a mazaunin ku rihal nan ana amfani da shi mazauni a tafiya shi yasa malik kun ga da yazo sa wannan hadisin sai ya ce babun nida'i fi safari amma ma'anar rihal shine manzil wurin sauka amma sauka ta ina ta tafiya تو أريد خمسين دا بقوي وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان عبد الله عمر بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه نافع يكي عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح wato in yana tafiya zai karawa akan ikamar da yake yi sai dai in sallan asuba ce wato bai kiran sallah sai dai ikama yake yi amma in asuba ce yana mata kiran sallah fa innahu kana yunadi yunadi fiha asuba yakan yi kira a asuba wai yuqim kuma sai mata ikama wa kana yaqul kuma yakan kasance yana cewa innamal azan shi fa kiran sallah lil imami domin liman ne wanda yake istami'un nasu ilaihi domin liman ne wanda mutane kan tattaru su taru su zo gare shi a yi sallah shi ne wato illan yin kiran sallah so baya yi sai sallan asuba allazi wato limamin da mutane ke tattaruwa su zo zuwa gare shi to na ɗari da hamsin da takwas wa haddathani yahya an malik an hisham bin urwa an anna abahu qala lahu hisham hisham ibn urwa yace mahaifin shi urwa bin Zubair kenan ya gaya mishi idza kunta fi safarin in ka kasance kana tafiya fa in shi'ita an tu'adhdhina wa tuqima fa'alt in kana so kai kiran sallah sannan kuma kai iqama fa'alt ka aikata haka nan wa in shi'ita kuma in kana so fa aqim wa la tu'adhdhin kai iqama ba tare da kiran sallah ba wato matafi yana da zabi ba sai ya kiran sallah ba zai iya yin kama ya ci gaba da sallar shi to qala yahya sami'tu malikan yaqul yahya yace ya ji malik yana cewa la ba la ba'sa an yu'azzina ar-rajulu wa huwa rakib wato babu laifi mutum yana kan dabba yana tafiya kuma yana kiran sallah wato ba laifi matafi lokacin da yake mutum ne kamar yanzu yana so ya tsaya wani wuri ya yi sallah kafin motar ta isa wurin ya kira sallah domin da ya sauka sallah zai yi ba komai mutum rakib yana kiran sallah ba komai to ya ce wa hadisi na 159 wa haddathani an malik an yahya an yahya bin sa'id an sa'id ibn musayyab annahu kana yaqul sa'id ibn musayyab yana cewa me man salla bi ardin fala wanda yi salla a wato fako fili kasa mai fili an yaminihi salla an yaminihi malakun a daman shi wani mala'iki zai salla wa an shimalihi malakun kuma a hagun shi ya zama wani mala'iki shi ma yana salla fa idza azzana wa aqama sala lokacin da zai kira yayi kuma iqama kiran salla yayi iqama aw aqama ko ko kiran salla yayi iqama kawai salla wa ra'ahu min al mala'ikati amsalul jibal wato bayan shi mala'iku misalin babban dutse a bayan su za su yi sallah tare da shi ko da shi kadai ne to babu qadar suhur minan nida nan yaya kwatankwacin sahur yake minan nida da kiran sallah hadisi na 160 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم cewa an ruwaito daga abdullahi bin umar cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa bilal bilal in ya kira yana kira ne bilailin cikin dare fakul washrabu saboda ku ci ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum sai dan ummi maktum yayi kiran sallah nan bilal shi ke kira kiran asuba a wanda ya wuce hadisi an ce kowace sallah ba a yi mata kiran sallan ta sai lokacinta ya yi banda sallan asuba ita ce ake yi kafin alfijiri ya fito kuma mai kiran sallan asuban nan shine bilal to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahur yayi kun ga yazo babin sahur lokacin da azumi yazo ana buƙatar a sake wani kiran sallah na asuban cewa alfijiri ya fito kiran sallah ne na barin ci da sha ba kiran sallah ba ne wai na sallan asuba domin na sallan asuba an riga an yi mata kira bilal kafin alfijiri ya fito to bayan fitowar alfijiri ko ba a so mutum ya karya azumin shi wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to ba a so da alfijiri ya fito ka ci abinci saboda haka sai aka sa makaho yana sake kira na biyu kiran sahur kiran azumi ya kamata bayan azumi shi kenan a koma kira nawa daya shine za a ci as-salatu khairun minan naw to amma an ci gaba ba komai a gaya mana din domin wani na azumin alhamis da ba komai ya sani a ci gaba to amma me wanda zai yi as-salatu khairun minan naw da niyyar yana nufin yana kiran sallan asuba to ya yi shi cikin dare kafin alfijir ya fito amma bayan alfijir ya fito to kuma wani asalatu hairun minan nau na ɗaya dai ba a ruwaito shi haka ba wurin wani na biyu kuma an yi asalatu hairun minan nom ne domin lokacin bacci ne wannan to amma lokacin asuba fa ba lokacin bacci ba ne ya kamata duk wani musulmi ya tashi Allah ya shirya da mu eh ku eh sai ku ji wani abu wani ne ya mun magana kuma naga naga fa'idar maganar da yayi na daya in za mu yi tambaya mu tsaya ta akan nafsin abin da ake karantawa domin wa'yansu daga nesa suke bin littafi ni kaina lokaci ina bin karatun malam sai in ji an tsaya a kan wani abu zai wata kalma ne nake so in ji me ya ce game da ita sai a riƙe kawa ɗaya domin wancan ya ɗauki malam daga littafi an koma ana wata magana har ma karatu ya koma hira ko ba haka ba to kada mu sake yin wannan mu tsaya kan nassin abin da ake domin mai bi ɗalibi zai gane abin da ake nufi saboda haka in tambayan ka cikin hadisi ne bismillah eh wannan hadisin eh ya fassara wani hadisi da ake ah, annabi ce idan kana sahur mm, ka ji ah, ah, mu'azzam ya kira sallah ka ci gaba da cin abincin bai faɗi cin kiran sallan farko ne ko na biyu ne malik ne ya rubuto ya rubuto maka hadisin nan a to shi kenan kafin a kira sallan alfijiri ka baccin abinci kafin a kira shi domin fitowar alfijiri daga nan lokacin ab- azumin ya fara eh,
Allah ya shirya da mu wa alaikum salam eh sura hal karshe bayan ka kare sallah bayan ka kare kiran sallah sai ka ce ala sallu fi rihal yanzu dai na gaya muku lokacin sallah yayi to amma za ku yi sallah ko ya sallah a matsayi a mazaunin shi tunda sanyi da daddare ga ana tafiya kuma wato yana nuna da rashin wajabcin wani rashin wajabcin na ɗaya jama'a da rashin wajabcin kiran sallah lokacin me lokacin tafiya akwai ruksa mutane na tafiya ko da masalan sun zo nan mutane daga zaria suna da ruksa ba dole dole ne sai sun bi jama'a ba akwai sauki a tafiya aiwa alaikum salam a a a fi safar babin safar muke kana zaune a gida an yi mata shi ta kuma nata tanadi na jam'i sala domin sallah eh aiwa
Idan ta wannan ya dace da abin da muka yi sati biyu da ta wuce.
Eh.
Da wannan magana kan sallah. Wata maga masallaci jama'a da ake kan sallah da ya ba laifi kenan.
sai ba laifi amma ya kasance kiran kafin fitowar alfijiri
A sallar juma'a da ke magana.
eh Wajen sallar juma'a.
Eh.
Masallacin da ake kiran sallah guda ɗaya.
Lo- lo- eh to lo kaga nan jama'a ah, bani umayya sun ƙara wannan kuma suna cikin zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsa- ya tsarkake shi abin da ya kawo shi canjin yanayi lokacin an buɗe ƙasashe mutane musulmai sun ƙare yawa kira ɗaya bai isan shi a a a juma'a na ɗaya akwai kiran lokacin juma'a yayi akwai kuma kiran lokacin da liman ya hawa mimbari amma kiran hawan mimbarin nan shi ke tsayar da bai ma ba mai iko ya ciniki sai dai inna lalura ne Mm. ta wa alaikum salam shi da tsora minti ashirin na eh ka- eh eh sudus daga dai sudus al-layl min- al- sudus sudus al-akhir min al-layl ka kasa dare kashi shida kashi sh- na shidan nan na karshe daga lokacin ake kiran sallah asuba ba sai alfijir ya fito ba kuma shine ake sa as-salatu khairun min an-nawm to a wa a- ɗari da A'a to ba ban kai wannan babi ba. Muna kokarin shiga sallah ne yanzu tukunna. Eh, me ce?
kurame za su iya kiran sallah a yayin da muka gaba ɗaya kurame ne misali maza da mata Kurame ne suka haɗu. Za ko ba- bebe a cikin su wanda zai iya kiran sallah eh shi ma yana cikin sunna. Nan ake cewa babu wani aljani ko wani mutum ko wani abu da zai ji kiran sallah sai ya yi muku shaidan cewa lalle kun kira sallah ranar tashin kiyama. Domin ranar tashin kiyama kana buƙatar shaidar kirki. a fito ma ce kai kiran sallah babban rahma ce ran tashin kiyama yawa to 161 wa haddathani an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ابن مكتوم cewa Bilal yana kira da daddare ku ci ku sha har sai dan ummi maktum ya kira sallah qala wa kana ibnu ummi maktum rajulan a'ma shi ya kasance mutum ne makaho la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta shi bai kiran sallah sai makaho ne sai an ce to asbahta asbahta wato gari ya wa ga alfijir ya fito alfijir ya fito sannan ya tashi ya kiran sallah ashe kenan a ci a sha amma da an ji ya fara kiran sallah to kada kada a kada a ci abinci to bab iftitahi sala babin wato far shigan sallah yanzu zamu shiga sallah wai ki tambayan sallan yanzu amma shiga sallah yanzu to a 162 haddathani yahya an malik an ibn shihab an Sa- an salim ibn abdullah ibn abdullah ibn umar to salim ibn abdullah ibn abdullah uh, Sal- salim ibn abdullah shi kuma ya ruwaito daga mahaifin shi abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fataha salat manzo Allah in ya kasance in ya bude sallah wato ya fa- ya fara sallah ya rafa'a yadaihi hazwa mankibaihi yakan daga hannayen shi daidai kafadin shi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara sallah wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kazalika hakanan ya taso daga ruku'i yana daga hannayen shi hakanan zuwa wato kafadun shi wa qala sami'a wa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wato ya taso daga ruku'i wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi kuma ya kasance bai yin haka in yana sujada wannan hadis malik ya rawaito shi fi a cikin mota cewa ana daga hannu ilal mankabaini zuwa daidai kafada lokacin iftitahin fitar da fara sallah wato kabbarin ihrami Allahu akbar sannan kuma in an taso ana yi a motsa ya rawaito shi a mudawwana ta riwayat ibn qasim shi kuma can sai rinjaye da kuma riwayar ali bin abi talib wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannun shi lokacin da ke kabbata sallah summa la ya'udu sannan kuma bai sake daga hannu sai takbiratul ihram shi yasa sai mazhab na malik da sauran mazhab suka tattaru dai a mazhabobi a ciki duk wanda yayi ba laifi na farko dai al'aula shine hadith ali bin abi talib wanda shi malik din ya rinjayar da shi to wani zai ce to ka rinjayar da wancan kuma kayi maganan shi a mudawwana a fatawa me yasa baka sa shi a cikin mota ba zai ce eh na sa shi a mota dan ka san annahu ja'iz ka san ya halatta yi amma me shi malik a mudawwana ya ce laisa bil amri al'am annabi yayi amma kuma ba abin da aka doge akan shi bane shine fa'idar sunna ba kai ka ga hadisi ɗaya ba ka liƙe mishi zai shi annabi so ɗaya yayi shi ya bari laisa bil amri al'am domin shi a nan ne makarantar su nan ne university su sun san karis abin da ake yi saboda haka yarin jayar da cewa in an yi iftita Allahu akbar sannan sun mala'u da daga hannu sai shi shi yarin jayar amudawwana amma ja'iz gashi nan to sannan kuma iyakan ina mutum zai daga hannun shi ma gashi nan riwayoyi wani an ce ya kai uzunain shine abu hanifa ya tafi ya kai uzunain wani ya kai mankibain zuwa kafaɗu wani kuma zuwa ƙirji sadr to malikiya suna jam'i tsakanin wancan na uzun da wannan su ce ai wanda yi haka to ya haɗa biyun yatsun sun kai me kunne kuma tafi ya tsaya ina so wanda ya haka ya samu biyun to malik cikin mudawwana din ma kuma yana rinjayar da kuma zuwa ƙirji shi ma na ƙirjin zai zo na hadisi din to in ka ji irin wannan hadisan duka kowane ja'iz ne ja'iz yana halatta a yi amma kuma shi liman yakan rinjayar da wanda ya fi natsuwa da tabbata a wurin shi in kai maliki ne sai kawai ka tafi rinjayarwan malik domin ka san imam ahli madina ne in kai shafi'i ne sai ka je abinda shafi'i ya rinjayar domin sun dogara akan ne abinda aka rawaito su kuma abinda aka rawaito a miƙiyasin su a mazhabin su na hadith wanda yafi inganci sai su bi shi da shi kuma Allah zai musu hisabi mu kuma in malikiya da aikin ahli madina sai Allah ya muna hisabi Allah ya sa mu ci kun fahimci wannan fikin saboda ka ba inkari to ina yace 163 wa haddathani an malik an ibn shahab an ali ibn an ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a wannan an ruwaito daga Ali bin Abi Talib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakabbiru yana takbiri fi salati yan lokacin da yake sallah duk lokacin da ya duka da ya taso daga dukawa dukawan sujada ruku'i da dukawan sujada falam tazal tilka salatuhu hatta laqi Allah wannan bata gushe ba tana zama sallar shi har sai da ya hadu da Allah to wa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة سليمان بن يسار yana cikin fuqahu sab'a na na Madina na cikin tabi'in ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi yana daga hannayen shi fi salati a lokacin sallah nan bai haddada ko aina bane shi yasa aka ce ajma'a dukkan malamai da suka ce ana daga hannu sun yi ijma'i akan tahiyatul takbiratul ihram ana ɗaga hannu wannan sun yi ijma'i ana ɗaga hannu to bayan haka fa sai aka rarrabu wani su ce a ɗaga in za a je ruku'i ko an dawo shikenan wani su kuma har sujada amma su malik sun ce na sujada bai inganta ba na ruku'i da wannan sun ce laisa bi amril am ya juzu amma ba shine aka doge ba ba shi ne muwatta sunna ɗin da ta tafi akan shi ba saboda ka kana da zabi to wa haddathani an malik ibn shihab an abi salama an abdurrahman abdurrahman bin auf anna aba hurairah kana yusalli lahum fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a to abdurrahman bin an abi salama dan abdurrahman bin auf yace aba hurairah kana yusalli lahum yakan musu sallah fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a duk lokacin da ya duka na sujada ko na ruku'i sai kabbara wa rafa'a lokacin da ya taso fa idan sarafa lokacin da zai kare sallah qal wallahi inni la ashbahukum bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni na fi kama da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa akan ku wa haddathani kun ganan bai maganar daga hannu ba na alim ma bai magana daga hannun ba duka shi yasa a can kuma almudawwana malik sai ce maganan daga hannu a sallah wa huwa qaulun da'if wato yana da rauni amma cikin raunin shi kuma wanda aka ittifaki a kan shi shine tahiyatul ne takbiratul ihram duk yafi karfi sannan sauran haka tafi Allah ya shirya da mu to 166 wa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah anna abdullah bin umar kana yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a abdullah bin umar ya kasance yakan yi takbiri duk lokacin da ya duka da ya taso a cikin sallah da 167 wa haddathani yahya an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه ما دون ذلك وأنه كما عنويته لك عبد الله بن عمر شوى إذا افتتح الصلاة لو كنت لك بود صلى رفع يديه هنا أقع هن ينشي حذو منكبيه دي دي كفر انشي وإذا رفع رأسه من الركوع كما لو كنت لك تاسوا لك ركوعي رفعه ما ينا أقع هن ينشي دون ذلك باسا كي منكبين واتو دي دي كالجنشي تو أريد ستين دتقص وحدثني عن مالك أن أن أبي نعيم أن أن أبي نعيم وحب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة جابر بن عبد الله يا كسن شينا كويا ما وأن أبي نعيم وحب ابن كيسان تكبير عندك كبر وأتأكد أوكك سنن الله صلى قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا yana umarnin mu cewa duk lokacin da muka duka ko muka taso mu yi takbir wato mu ce Allahu akbar to hadisi na 169 wa haddathani an Malik an Ibn Hisham annahu kana yaqul wato Ibn Hisham shine malamin Malik na Madina yana ce mishi idza adraka ar-rajulu raka'a in mutun ya riski raka'a daya fa kabbara takbiratan wahida sai ya yi kabbara kabbara guda ɗaya azza at anhu tilka takbira wato ta wadatar da shi wannan takbira na shiga sallah da ya yi takbira ɗaya Allahu akbar ya shiga raka'a to ta wadatar da shi قال يحيى قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة sai malik ya kare ce to amma ana nufin nan lokacin da ya wannan takbira ɗayan nan yana niyan iftita ya buɗe sallah wato ya fara sallah kai yayi kabbara harama ko da yake ya shigo ya samu mutane cikin raka'a wasu ila malik eh lokacin da ya sami mutane cikin eh cikin ruku'u kabbara ɗaya ta ishe shi amma ya niyan yana shiga sallah eh وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الإمام إحرام إفت- إيه، تكبيرة الافتتاح نعم أنت بمالك متني يشجع صلى تارد الإمام da ya shiga sallah tare da imami nasiya sai ya mance yayi Allahu akbar takbiratul iftitah wa takbiratul ruku' haka nan kuma lokacin ruku'i ya mance takbira hatta salla raka'a har sai da aka ƙara raka'a daya thumma zakara sai ya tuno wannan shaytan da ya zo mishi na ta wasa da hankalin shi sai ya tuno sun zakara annahu lam yakun kabbara takbiratul if- eh, iftita sai ya tuno cewa fa ah ban yi takbiratul eh, iftita na bude sallah ba wala inda ruku hakan nan ma ban yi lokacin ruku'i ba wa kabbara fil raka'ati thaniya wannan mutumin sai ya raka'a ya kabbara a raka'a ta biyu sai lokacin ya raka'a to me su halin faqal malik yace yabtadi'u salatahu ahabbu ilayya wato ya sake sallace shine ahabbu ilayya nan yabtadi'u sallan nan rakan nan da ya kabbara sai ya dauke ta ita ce raka'a shi ta me ta farko walau saha ma'al imami an takbirat al-iftitah sannan ko da mutum yayi mantuwa tare da liman da ya takbira wato kabbara ta bude sallah sai wa kabbara fi ruku'i al-awwal amma yayi kabbara a ruku'i na farko ra'aytu zalika mujziyan anhu to naga wanda ya wadata mishi idza nawa biha takbirat al-iftitah in yayi niyan takbira ne na shiga sallah to wannan ya wadatar ya ya- ya- ya ishe shi
Ana malikun.
eh eh a'a ga shi na an rawaito daga Abdullahi ibn Umar in an da oh, in za a je oh wai in an dawo yake magana in ya in zai shiga Allahu akbar kuma in ya dawo Allahu akbar amma an rawaito din duk da haka kuma in za a je ruku'u ayi kuma an taso ayi duk an rawaito wayannan duka duk wanda ya kuma mutum ja'iz amma shi Malik me yake ce maka laisa bil amri al'am inda muka samu mu kanmu a Madina ba al'amari bane wanda ya doge ya wanzu kowa abinda kawai ya tsaya a kan shi shine hadith Ali bin Abi Talib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya salla yakan kabbara ko da yake maqufun ne akan shi Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai in ya ce Allahu akbar na iftitah to lam ya'ud bai sake kuma daga ne hannun shi akan wannan maliki tsaya amma duk wanda ya wani cikin wannan abun da aka rubuto ba komai al'amru sahal domin maliki yake cewa wa dagawan ma da'ifun ko da mutum ya zo sandaran kawai ya ce Allahu akbar sallar shi ta yi cike ba daga hannu
na ya yi sandanda eh na ya yi sandanda ya yi sandandan amma ta yi kam kun gane saboda ka yi fada ko rikici kan wani abin al'amuru sahalun wasi'un eh Ana nufin daga Jimalu ya ce, Sala, Eh.
ta cikin salata su a habbu ilayya.
eh Jimalu.
eh haka To kenan a wani wuri a sallah ta ɓaci a wani wuri kenan ba ta ɓaci ba.
eh Wani ya ce na a habbu ilayya.
eh Jimalu.
a wurin malik A habbu ilayya.
a wurin malik A wurin wani fa.
a ina ruwanka da wani muna magana malik ka bari sai mun ɗauko littafin wani sannan mu to yawa bari mu mu- ha wa qala malik ko qala malik fil ladhi yusalli li nafsihi wani shi ke sallah shi kare wato faz fa fayansa takbirat al-iftitah sai mun ce takbira na bude sallah innahu yasta'anifu salatahu to shi ya sake sallar shi ko raka'a nawa yayi bai yi sallah ba to ya sake domin ya mance wato takbirat al-ihram wa qala malik fi imam yansa takbirat al-iftitah hatta yafrugha an min salatihi limami ne ya mance ya yi takbiratul iftitah sallan farko yani kabbaran farko ya mance hatta ya furga min salati har sai ya ce assalamu alaikum qala ara an yu'ida wa yu'idu man khalfahu as-salah na ga ya sake sallah da wanda ya sallah ba an shi ma ya sake sallah wa in kana man khalfahu qad kabbaru fa innahum yu'idun ko da na bayan sun yi takbiratul ihram to su su sake domin shi liman ma bai shiga sallah ba suna nan tsaye cikin bus bata tashi bas bus ne da ya kick starter ba shine iftita ko in ya gaya musu eh in ya gaya musu eh wala an bude da baji da babu kusanci sala eh kuma har aka gama aka bayani daga hannu da tabbara eh amma kuma shi ban kuma da ke gudu da awon kusanci oh but eh wurin malik ba a du'a wa istifta riwaya ta zo amma aiki bai tabbatar da ita ba riwaya ta zo aiki bai tabbatar da ita ba amma in mutum ya yi ta ba laifi tunda su ma wanda ya ce a yi ta ba wani malami da ya ce wajiba sai ce wa istahabba an yastaftiha eh Allah za oh.
ta wannan da za a sake sallah da liman ma ce to liman ka duk mu haɗu mu bi sallah ya sake mana to kowa zai sake Ka- baka yadda da liman din bane kuma tunda ya mance ya ce tunda an ce a sake sallah eh da liman da su duk sai su sake liman zai ce ku na yi kuskure fa sun san sha'anin kasuwa ya yi tsanani to da haka ni na shiga sallah ba yi takbira ba yau ba a yi ce ba ne ba ku yi hankuri mu sake sai su sake bin shi wa alaikum salam ya bai sani ba ya mance eh to in eh, ya me ya sani bai gaya musu ba to laifinsu na kan shi su ba su da komai dama Allah bai kama ka sai da abin da ka sani su sallar su ta yi kamar wanda zai ba wani ne in go ka je ka kai sadaka sai wancan ya cinye kai ba ruwanka shi wannan da ka wakkala shi ne ke da zunubin haka to babul qira'ati fil maghribi wal isha eh
wannan sarki da ta gudu eh zai sallah eh da kuma zai ci ma ana da wata yaran sai ka fara haram sai da sai da kuma ilimi ya sake ya ya san da ni sai ka sai ka da zai ka fara haram a ke samu shi idan da sai da Allah ko ya sake da zai da zai cewa wannan da nan da wannan sai ka fara haram shi ne ya halatta irin wani da ake yi
ban gane ba karatu da shi da eh kai
eh, haka eh
a irin wannan wani misali wannan ana mutum ta fara harama kuma wani manta to a wancan na mutum bai ba karanta ba sai da ba ta ce ne irin mutum kuma a cikin karfi sai ka fara harama sai ga mai tafiya da an kada mutum ta kuma doku jama'a sai ba ta wannan ka fara da shi sai ya ce ya yi sabu wani O kana maganan mutum ya shigo masallaci ya samu liman zaune ya yi kabbara ya zauna da liman sai ya ga ashe ma zaman tahiya na ƙarshe ne sai liman ya sallame sai ya tashi ya cika raka'a hudu a yadda suke jere ya yi karatu da abin da ya sannan ya sallame to wai shin eh eh eh to ya bi ya bi boss ta gaskiya zai sauka ya dan ya taho a ƙasa ai nan bai samu ladar jam'i ba dan bai samu jam'i ba bai samu ladar jam'in sallar liman ba amma dai ya ɗane boss ya ɗane da shi za a to wancan 'yan ƙasa ne masu towa ƙasa ne sai ya bar su ya koma an hana su yin wannan sallah an hana su wanda ya zo ya yi linafsihi domin tsare jama'a domin tsare lokuta wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana hazzara mutane mutane za su dinga kin zuwa sallah da wuri suna latti suna tali har wannan kin nan a- a- a- ya kai su ga jahannama saboda kana sun kada mutum ya zama ya mai da shi al'ada kullum shi second round yake Mm. Allah shirya da mu eh
shiga wannan eh mai da raka a yi kabara daya eh wanda ya yi iya zuwa da mafi yawanci matasa idan za a yi sukan zuko to amma an ce ya isa kamara ne haka yayi wani yakan ce a ga makalla wani shara da ba na zuwa wani zuwa a cikin rukuku sai boko sai ya tsayu a wannan kamara ɗayan ta inganta a gare a gare boko A'a, in yayi- da gudu ya zo ya in yayi kab in yayi kabbara matukan yayi kabbara da niyyar shiga sallah ya shiga sallah a kowane hali yake ya shiga sallah to in ya riske liman a ruku'u kafin ya taso ya shiga ya samu wannan raka'a amma in kafin ya samu liman a ruku'u ru- liman ya taso to wannan raka'a ta kubce mishi amma har yanzu yana cikin me yana cikin wannan sallah in kuma ya rasa raka'o'in duka hudu har yanzu yana cikin wannan sallah sai dai bai samu lada 27 nan da ake samu ta me ta ta jam'i ba amma dai ya samu falalar zuwa sallah masallaci kuma an bi da shi ta rago na farko ya fi ma- masu liman da ta rago na biyu
wannan tunda ana cikin magana sallah ne malam eh kaman bari tuna maka rana ita yau eh a cikin maganar sallah da ake a ka ce mai kiran sallah in ya zo masallaci ya kira sallah eh
mutane ba su zo ba sai ya sallah haka
to sallan nan da ya ta tsaya a matsayin jama'a haka kaga kenan ba za a sake gani ba kenan haka eh kuma shi ne risala sai ce al-imamu eh
idza salla wahadahu mm. To, eh, al-imamu rati Eh.
idza salla wahadahu qama maqamal jama'a jama'a eh to can kuma an ce mu'azzin nan kuma a'a ai babu bambanci nan ana nufin mu'azzin wanda ya kira sallah kuma ya zama shine limamin na masallaci wanda ya kira sallah ya zama kuma shine limamin masallaci ya jira mutane ba wanda ya zo ya sallah to shine shine jama'a jama'a ta kuce wanda ya zo daga baya sai ya sallah li nafsihi shi kadai to babul qira'ati fil maghrib wal isha wannan babi na karatu da ake yi na sallan magriba da isha ya haddathani yahya an malik an ibn hisab an muhammad bin jubair bin mut'im عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب نن أن رويتو دقا زبير بن مطعم عن أبيه دقا بابنشي أنه يتشي للي يجمع الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت سورة الطور في المغرب أصلا مغربا وتوانا يجوز كينا أكرنت تكين طور آه، سورة ال- آه، طوال المفصل to ɗari da saba'in da ɗaya wa haddasa ne an malik an ibn shishab an ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud an abdullah ibn abbas anna أن أن أم الفضل بنت حارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب نعم أن رويته دقى عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته تاجي عب- ابن عباس هنا قرأته وهو يقرأ والمرسلات عرفا سورة المرسلات فقالت له يا بني يا ɗana lalle ka tunatar da ni wannan karatun wannan sura domin ita ce sura ƙarshe da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta a sallar magriba to na ɗari da saba'in da biyu wa haddathani an malik an abi ubaid maula suleiman bin abdul malik an abadat bin nusay عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله سنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب واتوانا آه، أبي عبد الله الصنابحي يتي نازو مدينة لوكة خلافة واتو لوكة شوغبانشن أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب ليس المغرب باينشي فقرأ, فقرأ في الركعتين الأوليين س- ركعة ناتو فرق قدابين فرقو يكرن تابع أم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل في كرنتا قرآن وتفاتها da sura sura min qisaril mufassal da surori wanda kanana al mufassal wanda aka rarrabe shine daga suratul duha zuwa nas kenan ثم قام في الثالثة ساكي تاشي ركعة تأكو فدنوت منه نقصا تشيش حتى إذا حتى إن ثيابي لك لتكاد أن تمس ثيابه نقصا تشيش كسا هل تفن يقصن شافا تفن شي فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية سنجا كانت فاتحة وأن آية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يجي جاي ركعة أكو ليك أنا فاتحة كما سي ونن الدعاء باي ونن قراءة دي wannan ya nuna ja'il duk wannan ya juzu kun gane tayyib وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن شيكم عبد الله بن عمر كان يا كسن إذا صلى وحده يصلى شيكا يقرأ في الأربع أو تركوا إن هدو جميعا دكان في كل ركعة كو ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن ده سورة القرآن ذكر أن تفاتها ده سورة القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والوقت سورة بيزي هذا كرم والصلاة والصلاة كو والصلاة في ركعة واحدة سورة بيوكو أوكو تكي ركعة من الصلاة الفريدة نصلى فريلا ويقرأ في في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة hakanan yakan sallan magariba cikin raka'a biyu na farko ya karanta fatiha da sura sura wato zai iya hada sura biyu ko uku a cikin sura daya duk wannan ja'iz to 174 wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an adi ibn thabit al-ansari an al-barra ibn azib أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون wannan barra bin azib cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i ya karanta wattini waz zaitun bab al amal fi al qira'a dari da saba'in eh duk abin da yake nan ja'iz amma mu nan me yasa aka tsaya a kasarar suwar wannan me yake cewa al-qasar al-mufassal shine dawwama alaihi al-amal sannan na biyu kuma akwai hadith in kana dai sallah da mutane ka ka sauƙaƙa musu domin akwai mai haja wani ya fito da kasuwa kenan wani yana da azijin asibiti wani abu so me za ka ɗauwala ma mutane ka je gida ka yi ta kiyamun lail man har sai kafa ta kumbura to na ɗaya kenan na biyu sannan kuma yanzu bayan magariba muna karatu da mutane domin yanzu karatun nan shi ma kamar sallah yake domin da shi na ke gyara addini aqida to ka tsaya kuma ka karanta suratul tur har isha ta yi su lokacin su ba su yin wannan karatu kowa malami ne sai dai sallar kawai kira'a Allah shirya da mu to babu al'amal fil qira'ati 175 haddathani yahya an malik an nafi' عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن تختم بالذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. علي بن ابي طالب رضي الله عنه daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an lufsil qasi qasi shine harir tufa na harir tufa na me ake kiran hariri ne na silk annabi ya hana sa tufa na harir wa an takhattama bil zahab kuma a saka zobe na zinari wa an qira'atul qur'ani fi ruku'i da kuma a karanta alqur'ani lokacin da ake ruku'i ba karanta qur'ani sai dai ayi tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi تو حدثني عن مالك عن يحيى عن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن ابي حازم التمار عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران to nan an rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abi hazim at-tammara an bayadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala nas ya fito ya samu mutane wa hum yusallun suna cikin sallah wa qad alat aswatuhum sautin su ya dagu bil qira'ati kowa na karatu fa qal inna al musalli yunaji rabbahu sai ce musu mutum fa mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi falyanzu saboda ka ya duba bima yunajihi bihi ya duba abin da yake ganawa da ubangijin shi da shi wala yajhar ba'dukum ala ba'din saboda ka wani ku kada ya bayyana akan wani da qur'ani misali kun zo kuna sallah wannan na karanta da sauti mai daukakakken sauti wannan na karanta daukakakken sauti ya zama kowa yana ma ɗayan tashwishi bai iya ji ashe ko da sallan jahariya ce in ka tashi kuma akwai wani shi ma ya tashi to kowa yusmi nafsahu ya jiyar da kanshi domin ka ce za ka yi da ƙarfi kamar yadda limamin ka yi to shi ne sauti zai ɗagu mutum yana ganawa da ubangijin shi ne ubangijin kuma yana jin shi kun ga wannan shi sa aka hana ɗaukaka sauti da Kur'ani. to yanzu bidiyar da ta same mu shi ne in mutane hadi masu sallah cikin dare sai su saka me loudspeaker to wa suke wa suke goya wa suna munajati da Allah Allah na ji ba loudspeaker ikhlasi yake so balle sallar dare ma da ake so ka boye amma ka wani kuma baccin nan da yake yi a lokacin nan shine ibada shi ka hana shi da Qur'ani to Allah an hana wala yajhar ba'dukum ba'dan bil Qur'ani kada wani ku ya ɗaukaka sautin shi da Qur'ani akan wa'ansu ni bacci nake so in yi kai kuma ka dame ni an hana ka saboda haka masu Allah su kan nan ba takawa bane ba sunna bane kuma abu ne manhiyun anhu shari'a ta hana babu wani kurba ko takawa a cikin shi abinda kawai aka yadda a ɗaukaka sauti shine kiran sallah shi ma kiran sallah da alfazun da suka zo riwaya tare da su ba bid'a shi kenan ka aka yadda bayan haka sauran a yi shi kamar yadda yake domin wanda kuka kira sami'un basir yana ji yana gani ba ƙaran sautin ku bane shine ma alaman takawaka eh ga wani yana so ya magana eh an ka kara wa bihamdihi bai bi alhairi ba da godiyar shi kuma sarki ya tabbata Allah kuma da godiyar shi wancan kuma sarki ya tabbata ga Allah wane fi a wurinka da godiya yawa eh wa alaikum salam eh oh wanda ai wannan ba munajati suke yi ba me suke yi suna koyo ne wannan ba komai domin shi kuma wani lokaci raf stout inda tahfiz asbat ya fi tabbatar ma mutum rikewa kuma na wancan bai damun shi amma mai sallah fa ana son khushu'i ana so kuma ya tadabburin abun da yake karantawa ana tadabburi eh
daga sauti na eh ga kaman haramai din da suna eh haramai din a'a yanzu ba ba hujja da haramai ba hujja da haramai komai suka yi yanzu sai sun kawo maka dalili fa hatu burhanakum in kuntum sadiqin eh eh kamar sosin sallar asar ni ce na mata bai sallar asar ba da mata bai sallar asar ba ku zama da ba ta ce liman shi ni ko na manta sai ce Allahu akbar ba ta ka raka daya sai ta ni bai sallar asar ba sai ce assalamu alaikum ba ku ya ni kada Allah ni sai ya ne bai sallar bai sallar asar ba to mu gabatar da wani yin sura ko gaba me yasa duka ka jawo wani kai ka tafiya ka sai ka tona wa kanka asiri ɗaukar ka sauti a ina eh eh masu cewa a kawo taimako ko roƙo lokacin da wayansu sun miƙe suna sallah a bai kamata haka ba domin duk abin da zai ɗauki hankalin mai sallah to wannan shari'a ta hana shi ko menene ko magana ce ko hotuna da abubuwa dai duk abin da zai ɗauki hankalin mai sallah saboda haka in akwai wayanda suke masbuki a basu cikin natsuwa su ƙare sallan su kafin a fara wani sanarwa a cikin masallaci
malam mu karasa mu karasa Eh?
lalan ku zauna ku bari a karasa ku karasa
تو تو آه، وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان يقرا ببسم الله الرحمن آه، وكلهم لا يقرا ببسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاه تو wannan hadith Anas ya rawaito shi yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abubakar da Umar da Usman kullum dukansu kana ya qara'u ka- kana la ya qara'u ya kasance ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim idza ftataha as-sala lokacin da suke bude sallah da sun yi Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ba maganan bismillah wannan ana sarwato shi wa haddathani an malik an ammihi abi suhail ibn malik an abihi annahu ka annahu qala كنا نسمع قراءة ابن ع- آه، قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جحم ببلاطن وأن آه، سهيل ابن مالك shine ji- ammin anna malik ibn an abihi da kuma baban malik cewa sun kasance suna jin karatun umar inda dari abi jahmin bil balad balad wuri ne a cikin madina ba ba cikin masallaci ba sukan ji sautin umar yana karatu wato ba laifi kenan kun ga yanzu a wannan zamani liman na karatu a saka loudspeaker mutane anguwa haka su ji ba laifi karatu liman na yi Eh, nan wace sallah yake Ba- ma- eh, ya faɗi sallan bai faɗi sallan ba to haddathani an malik an nafi an abdullahi bin umar kana idza fatatu shay'un in wani abu ya kubce mishi min salati na sallah ma al-imami tare da imam fi ma jahara fihi al-imam bil qira'a wanda yake liman yakan bayyana karatu a cikin shi wato wani abu na raka'ar da ake karanta a waje a bayyane ya kubce mishi annahu idza sallama al-imam lokacin da liman zai sallama qama abdullahi bin umar sha abdullahi bin umar ya tashi fa qara'a li nafsihi fi ma yaqdi wa jahara sai yi wa kanshi wannan karatun kuma ya bayyana wannan karatu amma ba tare da kuma ya matsa ba wanda ke gefen shi ba to na ɗari da tamanin wa haddasa an malik an yazid bin ruman annahu qala كنت أصلي إلى جانب نافع نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفته عليه ونحن نصلي wannan yazid ibn rumman yace ya kasance yana sallah ila janib nafi' ibn jubair ibn mut'im fayagmuzuni suna yana sallah a gefen shi sai ya mance da wani abu na qur'ani fayagmuzuni sai tokare ni fa aftahu alaihi sai in bude mishi inda ya tsaya wa nahnu salli ko muna cikin sallah ya yagmuzuni eh ya toka me gamazahu agmizu eh ya zungure shi me nace ni ya me ya tokare shi sawa ko mai kwanzo to gashi eh, an samu taimakon abdullahi dan agaji wanda allah mishi rasuwa eh, an an samu shi, eh, naira dubu sha bakwai da ɗari tara da biyar allah ya saka muku da alheri gaba ɗaya awa eh in mutum in liman ya yi me eh in in liman ya yi takbira ya ce Allahu Akbar o sai ladan okay wato wani wani masallaci suna ladanci wani ba sa yi duka duka ingantacce ne ba wani bambanci in liman ana jin shi in liman ana jin shi ya zama ladanin kanshi in ba a jin shi lim- eh, ladan shi ma zama ya zama mai takidi ba wani matsala a ciki duk ɗaya ne eh eh in za a kira sallah ina ji mutane gaba ɗaya lokaci ɗaya suna kiran sallah lokaci a'a abinda ake yi an ce baya laifi a samu masu kiran sallah fiye da ɗaya har zuwa biyar wannan ya kare sannan wannan ya kama wannan ya kare wannan ya kama kowace jiha ba komai wannan amma ga a rana a lokaci daya a'a bai bai zo ba wannan eh kuma ne ke tambaya eh lokacin sallan asubahi ne bai tashi ga kurma yana magana lokacin sallan asubahi ne bai tashi ba eh da rana ta riga ta fito Eh.
shi sallan ne ko kuma a wai yana tambaya ne mutum ne sallan asuba bai tashi ba har sai da rana ta fito to zai sallar ko ba zai ba zai ta mana amma ran kuwa zai yi eh same eh haka eh eh eh a wannan ba komai eh in dai sun saka yanda ba zai damu mutane a waje ba ba wani laifi eh amma wanda za a saka yana damun mutane gari kawai duk ana jin tahajjud to wannan shine an wuce haddi eh in an kira sallar asuba to bai halatta a sa karatun qur'ani ko wani abu abin da aka yarda a ɗaukaka sauti wannan kiran sallan kawai kada su sa ƙur'ani ƙur'ani ba ba ba ba waƙa ba ne na a ji daɗi na tadabburi ne ba kuma abun salwa ba ne wai kana jiran kai wani abu kana amfani da ƙur'ani ƙur'ani ya wuce haka sallan nan da za a zo a yi ta ce karanta ƙur'ani ana tadabburin shi saboda haka zai halatta da an kiran sallah shi kenan babu wani abu kuma da za a sa na qur'ani a cikin gari mutane na ah, abun nan damun mutane da shi An- annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ku ya daukaka akan wani da qur'ani
صلوا على النبي
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الأنك حميد المجيد ربنا آتنا akramaka Allah dan makarantar nan ne da shi da Abdullahi dan agaji duka a sa su addu'a Allah ya musu rasuwa الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين آمين.
اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين.
وآفيهم واعف عنهم اللهم اغسلهم بماء وثلج وبرد آمين.
اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار آمين.
اللهم بدل لهم دارا خيرا من دارهم آمين.
وأهلا خيرا من أهلهم amin وزوجات خيرا من زوجاتهم آمين.
اللهم نور لهم قبورهم اللهم نور لهم قبورهم اللهم آنس وحشتهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
اللهم علمنا ما نسينا آمين.
اللهم علمنا ما جهلنا آمين.
وذكرنا ما نسينا آمين.
وانفعنا بما تعلمنا آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi.